الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية na babban malami abdulrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na sha hudu ko muna kuma baiti na goma sha uku inda malam yace fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi idan an samu cincirundo da cunkoson masalahohi to a gabatar da maslaha mafi zama maslaha cikin masalahohin wannan kusan ita ce ka'ida to malam ya ce ya babban misalai ya ce idan masalahar guda biyu da suka hadu ɗaya wajiba ce ɗaya sunna ce shikenan sai a gabatar da ta wajibi a kanta sunna idan kuma masalahohin duk wajibai ne wannan masalahar wajibi ce wannan masalahar wajibi ce malam ya ce sai a gabatar da wadda tafi zama wajibi ko to za mu tashi kan gaba da ya ce wa in kanatil maslahatani masnunataini idan ko maslahohin guda biyu da suka haɗu suka ci karo da juna ko suka haɗu da juna kai sun zamanto duk sunnoni ne wannan maslaha ce a yi ta kuma sunna ne yinta wannan ma maslaha ce a yi ta kuma sunna ce yinta kuddima afdaluhuma to sai a duba cikin sunnonin nan guda biyu wace tafi sai a gabatar da ita fatuqaddamu ratiba a ƙarƙashin wannan ka'idar kenan sai a gabatar da sunanin ratiba ala sunnati akan sunna was sunnatu ita kuma sunna sai a gabatar da ita ala naflil mutlaq akan nafila wadda take bata da kaidi kaga yin sunanin rawatib na fulfulin da ake gabanin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla sune sunanin rawatib to idan ga su ga kuma wata sunna yanzu misali kaman ainihin tahiyatul masjid ita ma sunna ce to sai mutum ya shiga masallaci ga tahiyatul masjid ga sunanin rawatib yin sunanin rawatib maslaha yin tahiyatul masjid maslaha to yanzu wace za a kaddamar sai malai ya ce sai a kaddamar da sunanin rawatib akan sunna was sunnatu ita kuma sunna sai a gabatar da ita alan nafilil mutlaq akan nafila wadda ba ta da kaidi yanzu ita tahiyatul masjid ai sai an shiga masallaci ake yin ta to sai zamto mutum ga tahiyatul masjid ga kuma nafila yake so yayi budaddiya wadda ba a yi mata kaidi ba to yanzu sai ya gabatar da ita sunna din akan annafil almutlaq na fata an gane wato in duk za su yi kaga baka da matsala sai duka yi su in ba za ka ba za su yi ba to sai ka sai ka gabatar da wanda yafi daga cikin su wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin haka idan maslaha ta hadu guda biyu wannan abin yana da amfani wannan shi ma yana da amfani amma wannan amfaninsa yana yaduwa har zuwa ga wasu mutane shi wanda zai yi abin ya amfana kuma amfanin ya tsallaka zuwa ga wani shi kuma wannan abin yana da amfani amma shi kai kadai zai amfana shi wannan abin yana da amfani zai amfane ka ya amfano wasu wannan shi kuma yana da amfani amma kai kadai zai amfana na fata an gane shi yasa da ka kwankana sallah gara ka yini kana ciyarwa na fata an gane yawwa yawwa fito da kudi ala gafata malam kaga kai ka bar masu azumin litinin da alhamis yi ta yanka hansu fito da kudi kai ba azumin litinin ka shake kudi sai dai zaka iya hada masalahohin guda biyu ga kudi kana ciyar da bayan Allah kana taimako da kudin ka sannan kana azumin litinin da alhamis nurun ala nur amma ba ka zo ka makale kudi a aljihunka kana wani azumin litinin da alhamis wai saka kun gane fito da kudi an gane an gane bambancin ko saboda ita shi azumin litinin da alhamis kai kadai zai amfana shi ko in ka fito da kuɗi ko ko abinci ka dafa ka ciyar to za ka ga kai za ka samu ladan ka ciyar kuma ka amfanar da mutane ina fata an gane sannan ga misali malam shi ma zai bayar sai ce ka ta'alim kamar karantawa karantarwa wa iyadatul marid da duba mara lafiya misali yanzu za za mu zo karatun nan kawai sai aka ce ai kowa na bashi da lafiya ka zo mu je ina fata an gane yanzu kamar ni tunda ni nake ba da karatun yanzu sun zo in karantar da ku su in ce su je a yi masa sannu mara lafiya saboda yanzu na je duba mara lafiya ni kadai zan zai amfanar amma yanzu na zauna na karantar kaga yanzu annabu din muta'addi na fata an gane shi yasa suka ce ko saban Allah to wanda yake lazimi ya fi damu damu sama da saban Allah muta'addi akwai wanda in zai yi laifi shi kadai ke zuwa ya kuya ba wanda ya san yana yi to kaga laifinsa da ɗan dama dama sama da wanda yana yi yana koyawa mutane wannan ya fi zama ɗan banza a cikin mutane wanda yake coach ne shi amma na sabawa na sabawa Allah amma wanda shi baya baya jan kowa in ma za a halakan shi kadai yake halaka zai je koye yan zuke zukensa koye laifinsa ya dawo cikin jama'a shikenan ya saje shikenan to kaga wannan yana da bambanci da wanda shi ya sha kuma ma baka da kuɗi shi zai iya saya ya baka na fata an gane sai ce ka ta'alim kamar karantawa karantaswa ko koyarwa wa iyadatul marid da duba mara lafiya kaga dukkan su akwai amfani koyarwa tana da amfani duba mara lafiya yana da amfani wattiba'il janaiz ko raka janaiza duk suna da amfani wa nahwihima wa nahwiha da makamantan haka alama tanfa'uhu alama naf'uhu qasirun to irin waɗannan su ake gabatarwa akan wanda amfanin su qasirun takaitacce ne kasalatin nafila kaman sallar nafila wa zikiri da zikiri wa nahawihi da makamancin haka ina fata an gane kaga wancan amfaninsa muta'addin ne wannan kuma amfaninsa kasir ne an gane shi mala ya bada misalin duba mara lafiya shi ma da a cikin amfani muta'addi kai ka amfana wanda ka je ka duba shi ma ya amfana kaga muta'addin ne haka ittiba'ul jana'iz raka jana'iza kai ka amfana sannan wanda aka raka din shi ma ya amfana kaga shi ma muta'addin ne to in akwai irin waɗannan sai ka gabatar da su akan sallah ka gabatar da su akan zikiri ko wani abu mai kama da haka wa tuqaddamu sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairi sannan ya zama to kana so kai sadaka sannan sadakar nan da kake so kai ba za ta wadata ka ba yan uwanka kuma sauran makota su samu ba to yanzu a nan sai ka bayar da ita ga iyayen uwanka don yafi amma da tana da yawa za ka iya yan uwanka ka ba su makota su samu to duk sai ka haɗa kai amma sai zaman to dole sai an ɗauki ɗaya daga cikin masalahoyin kai masalaha ɗaya za ka iya yi to sai ka gabatar da wato yin sadaka da kyautata wannan takalil karib ga ɗan uwanka makusanci ala gairihi fiye da waninsa wa yuqaddamu min itiqir riqab haka wajen yanta bayi ana gabatar da aglaha wa anfasaha mafi tsada mafi zama zababbiya in ka je zaka sai bawa ka yanta ma'ana zaka yi aikin alheri sai ka duba mafi daraja mafi tsada ba sai ka je ka nemi kwashe kwashe kan mai arha ba an fahimta sai ka duba wanda dama mai shi ya gaji yamma ta yi an kusa tashi daga kasuwa kai kuma dama irin wa'annan akwai irin wa'annan mutanen ya je fatin da wuri ya je kasuwa sai ya samu guri kawai da mukullan mota sai ya zauna a dafo masa abin a damo masa fura da tsire ko balango kawai yana zaune yana sha ya turo hula gaban goshi dai yana kallo ana ta abin nan ba zai siya ba sai kasuwa ta kusa tashi ya fahimci an shiga kowa ne ma yake ya san in bai siyar ba kawai da ka zo shikenan sai mutum ya yanka mugun tai kaga in ma baka siyar ba za ka yi da shi ina fata an gane akwai irin wayannan to kamata yan mutum zai yi aikin alheri ya duba mafi kyau mafi tsada in masallaci zaka gina kakka gina wanda bayan an kwana biyu kuma dama kaga da makaranta da masallaci galibin su ba su da gata kuma da wuya ga mutum ya gina makaranta yayi kuma yi wani wakafi ya ce wannan wannan shi kuma ga rumfuna nan guda uku a kasuwar sabon gari kudin da za a dinga karba na haya wakafi ne ya dinga biyan kudin a shekara ya dinga biyan kudin malamai da gudanar da wannan makaranta kana ganin ana yi sai dai kawai a gina makaranta a bakka shi kenan kawai haka masallaci shi ma mutum sai ya gina masallaci ya tafiyarsa to mu kuma al'umman ma irin wannan yanayin ba a cika iya rike masallaci ba ba kuma wani wakafi to kuma shi kansa ginin sai ga shi yasa in ka tashi to yi mai nagarta ka sa ya ji a plaster mai karfi mai jin sumunci sosai ta yanda zai yi shekaru ana mora tun da ba wani ne ba wani wakafi kai da zai dinga kula da masallacin ba sannan kuma ba wasu mutane ba ne wa'yanda ake da su wa'yanda za a ga duk irin wannan masallatan da ya bara ne kullum a bara da Allah a taimaka lasifika ta lalace a taimaka kaza mai biyar mai ashirin duk da haka ake abin nan to kaga in ka yi gini standard one mai nagarta ka siyo lasifikoki masu tsada ka zuba to sai ga in za ka sai injin shi ma ka sai giredi ka ajiye to sai ga kayo wa kanka sadakatun jariya da za ka jima ba a samu matsala ba saboda wayannan abubuwan kamar yadda na faɗa a irin al'ummominmu ba su da gata mafi yawa sai mutum ya zo kuma sai in zai yi aikin sai a yi wanda kafin a gamawa sai ga wani guri yana tsatsagewa a makaranta ko a masallaci to kaga wannan ya nuna cewa aikin da kai wa kanka kai wa kanka mugunta domin maimakon kai abin da za ka jima kana kana kana kana cin amfaninsa bayan ka mutu ma ana ci gaba da amfana da gurin kana abin nan sai mutum ya bar da haka in za ka yi aikin alheri duba mafi tsada zuba kuɗi sosai an zo ka ce ba komai a ce alhaji wannan fa ya fi tsada ka ce ya fi kyau a ce to ka sa shi in an zo sa fankoki wannan dubu kaza wannan wacce ta fi kyau a ce kaza ka ce a sa ta a masallaci a ɗakinka na bacci irin ta kasa ko su kasa a nan shi ne ma'ana in mutum zai aikin alheri ya yi mafi tsadar shi za ka don ya fi lada na fata gane to an ce lokaci ya yi ina ganin sai dai bari mu ƙaraso al'asbab walakin hahuna amrun yambagi tafaddun lahu sai dai anan akwai wani al'amari da ya kamata a kula da shi wa huwa shine annahu qad yufradu lil amali al mafduli akan iya farlanta wani aiki wanda ba shi yafi falala ba akwai wanda yafi shi falala amma sai a ce a yi shi min al awaridi saboda wasu abubuwa da suka bujiro ma yakunu bihi afdalu min al fadil wanda a wannan lokacin yin wannan abun shi yafi falala min al fadil sama da shi wancan wanda yafi falala din bi sababi iktirani ma yujibu tafdil saboda dalilin haduwar abin da zai wajabta fifitawa aslan wancan ya fi falala amma a didi wannan lokacin wannan din shi ya fi zama shi aka fi bukata to akwai lokacin da za a fifita wanda ba shi ya fi falala ba akan wanda ya fi falala to sai a kula da wannan ko yanzu misali gina masallaci yana da falala to gina masallatan ba na'am da ka gina masallaci da ka gina masallata ba na'am to sai ka je wani gurin sai ka ga masallacin ake da bukata tare da cewa ana bukatar gina masallata sai ka gina masallaci amma yanzu ka zo nan da kayi kwana nan masallaci nan kayi kwana masallaci nan kayi kwana masallaci masallaci yana da falala amma a wannan lokacin wanne ya fi falala gina masallaci da fata an gane to shine wannan misalin da malam zai bamu insha Allah sai mu tashi wal asbabu al mujiba lit tafdil ashiya'un minha da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik